بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin 25 ga watan rabiul akhir shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 17 ga watan oktoba 2025 daga masallacinmu na daru hadisi salafiya a zariya a nigeria kafin mala albani na zariya allah ya gafarta masa muna darasi a cikin littafin urjuzati uddatu talab fi binazmi manhajit talaqi wal adab wallafar malam abdullah sufyan al-hakimi allah ya saka mishi alkhair za mu tashi daga inda malam yake cewa a wannan darasi na goma sha hudu kenan ko darasi na goma sha hudu za mu tashi faɗin malam wal ulama wurrasu lambiya'i kama a tana an abid darda'i falam yi warrif wahidun dinara au dirhaman au dirhaman balwar rasu makhtara lahum ta'ala wahuwa ilmu shari'i akhiduhu yahza bi asman naf'i وذاك ذو حظ عظيم وافر ووارث لأعظم المفاخر malai ya ci gaba da cewa cikin bayaninsa game da fadlul ilmi wa ahli wal ulama nan ma zamu ga akwai kasu an an share madda wal ulama ne asali ko wurrasu jam'u warith wurrasu wato su malamai magada ne na alambiya'i magadan annabawa wannan shine abin da ba a cikin lafazin hadisi kamar da zamu zo mu ji kama atana an abi dardai kamar da yazo daga abu dardai shine malam uwaymir kenan ibnu zaid ibnu qais al-ansari shi yake cewa abu darda mashahurin sahabin nan da ya shahara da zuhudu da gudun duniya da takatsantsan da alqawlu fillahi duna khawfi lawmata la'ib ya mutu a zamanin halifancin sayyidina Uthman radiyallahu anhu yana da labarai da kisoshi masu ban mamaki ya taba yin wani dan littafi akan sirarsa Abu Darda radiyallahu anhu wa arda kama atana an Abi Darda falam yuwarrif wahidun dinara wani cikin annabawa bai bar gadon dinari zinariya ba kenan au dirhaman ko azurfa ba bal warrasu bari dai sun bar gadan makhtara makhtara ya kamata zama ikhtara din wannan alif din na itlaqi ne aliful itlaq ce ba ta tasniya bace eh makhtara abinda makhtara lahum ta'ala abinda Allah ubangiji ta'ala ya zaba musu me Allah ya zaba musu wa huwa ilmu shar'i ilimin shari'ar da Allah ya aiko su akhiruhu yahza bi asman naf'i wanda diye ruko da abinda Allah ya zaba wa annabawansa yahza zai rabauta bi asman naf'i da abu mafi daukaka wajen amfani wa zaka zu hazzin azimin wasi wancananka wanda ya ruko da wannan abu mafi daraja shi ne ma'abocin rabo mai tsoka mai girma mai gwaɗi wa warithun li'azamil mafakhir kuma shi ne ya gaji abu mafi falala na alfahari abinda inda alfahari ya halasta da ayi alfahari da shi wa fihi man salaka man salaka darban yatlubu al'ilma fihi fadluhu la ya'zubu ya gama da waccan magana wa fihi kuma a cikin falalar ilimi akwai man salaka darban يطلب العلم فيه من سلك طريقا كده wanda ya bi wata hanya ta neman ilimi fadluhu la ya'zub falalasa bata ainihin wato nisa la ya'zub ay la yab'ud ko la yaghib shine ma'anar la ya'zub yusahhilu Allahu ila al-jinan tariqahu Allah zai sauka mishi hanyar zuwa aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu lahu tariqan ila aljanna ko bil fawdi war rudwani ya samu rabota da aljanna kuma ya samu rabautuwa da yarda Allah Allah ka samu a cikin mu da malaman mu da iyayen mu da sauran masu harkar ilimi na addini na kwarai ajnihatul mala'ikil kirami la tudau ta'yidan lima qad fa'ala ajnihatul mala'iki haka nan kuma hadisi ya zo da cewa fuka-fukan mala'iku mala'ik jam'u ne na mala'ika shi ma irin wancan jam'in na ragewa kaman wani sunan tafin sindi ko alhaba'ik fi akhbaril mala'ik mala'ikil kirami la mala'iku suna shi shimfiɗa fuka-fukansu tuba'u ta'ayidan lima qad fa'ala suna shimfiɗa fuka-fukansu don ƙara wato goyon baya ga abin da yake aikatawa shi wane shi mai neman ilimi kenan wa kullu makhluqin lahu yastaghfiru sannan duk wani abin halitta na cikin ruwa da na kan tudu da manya da kanana da masu tafiya da ciki da masu fukafukai da masu tafiya da kofato da dukkanin halittun Allah suna nema wa mai neman ilimi gafara wa kullu makhluqin lahu yastaghfiru wa ajruhu inda rahimi akbar ladansa a wurin Allah mai yawa ne wa fihi ja inna fadlal alimi haqqan alal abid dil makarim yace kuma wa fihi game da shi wato a me me neman ilimi ja hadisi yazo cewa wa anna fadlal alimi haqqan alal abid dil makarim lalle shi falalan mai ilimi babu shakka yana sama da falalar mai bautar Allah كمثل فضل الكمر المكتمل على الكواكب فبالعلم مل مثال يوم فللر mai ilimi akan falalar wanda yake bauta babu ilimi shine cewa falalar mai ilimi kaman falalar farin wata cikakke daren 14 akan sauran taurari wanda idan ya fito sai su kauce a neme su a rasa sai ce fa bil ilmi mal da haka kai aiki da iliminka domin aiki da ilimi shine manufar ilimi hadisai ne nan ya haɗa mana da yawa da suka zo akan batu game da neman ilimi sama yana magana kan hadisi Abu Darda'i wanda aka bada labari cewa Kafir ibn Qais ya ce ya kasance a masallacin Dimashqa tare da Abu Darda'i sai wani mutum ya zo ya ce ya Abu Darda na taho ne tun daga Madina na zo wani hadisi da na ji daga annin sallallahu alaihi wasallam an ce daga gare ka ne shi na zo in ji shi ma ji ituka fi hajati da gairi hada shi ne kamar hadisin da muka ambata a cikin huduba na na jabir dan abdullah in kana son gare wannan hadisin sai kuma littafin ar-rihdatu fi talab al-ilm na al-imam al-hafiz abubakar al-khatib al-baghdadi da gairin yadda sahabbai da malaman baya suke shan wahala in daban-daban wajen neman ilimi mu yanzu watakila saboda an same shi rahis ya yi arha shi sa ba a sandar da shi ba laqad hadulat hatta bada min jilabiha kulaha wa hatta samaha kullu muflis ya zama kamar ramammiya akuya wanda ake ganin tudun hantarta ko kodarta daga jikinta saboda kowane batalauci zai iya taya ta ba sai masu kudi ba eh duk wanda ya je kasuwar raguna ai ya san raguna masu kudi ya san kuma ya ayyukan nasu ko akwai raguna da kace wannan ai ba namu bane wannan sai yan siyasa kama ka ga wata ramun ne akuya idan ta daya tana ci zubar da majina ga ta na haka ma kasar bata wuce 800 ba za ka yi tiyata Allahu musta'an hadisin ne da sai Abu Hurairah Abu Abdullah yake cewa sami'tu Annabi sallallahu alaihi wasallam kullu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil janna wa innal mala'ikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan li talibil ilmi وإن العالم لا يستغفر له ما في السماوات ومن في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل بدل على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء زوال قرشان حديث na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda hadisi ne tabbatacce malam yace a a a على الكواكب فبالعلم العلم اعملي وفي أبي داود جاء مسندا وكم إمام فوقه قد أورد وفي أبي داود وأن اللتافي وأن حديثنا أنا أتكلم سنن تال الإمام أبو داود الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعثي ابن إسحاق الأزدي السجستاني صاحب السنن رسول صلى دريبيو دا سبعين دا بيركو الإمام أبو داود يقوش أسفين كتاب العلم da wannan dogon lafazin haka nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi haka nan Tirmidhi a cikin Musnad a cikin littafin sa al-Jami haka nan Ibn Hibban Ibn Majah a cikin muqaddimar sunan dinsa haka nan ainihin wato al-Imam At-Tahawi a cikin Mushkil al-Athar haka nan malamai da yawa sun ruwaito shi ibnu abdul bari mun karanta a cikin jami bala ilmi wa fadlihi mun karanta ya ruwaito shi shi ma sannan yake cewa wa kam imamin turqahu wa kam da yawa imamin cikin malamai ma'abota ilimi turqahu wannan wannan lafazi ne wanda yake mushkil fil arabiyya domin asali turuqa ne tariq turuq tariqu turuq shine asalin kiyasin sa amma larabawa masu waka an same su suna fadan wannan lafazin daga baya baya wanda ya shahara da fadan irin wannan lafazin shine kamar mutalabi inda yake cewa min ayyati turqi ya'ti mithlikal karam min ayyati turqi ya'ti mithlikal karam yana zambo yake fada mun cewa ta ina zaka gamu da halin halin kwarai sai da turqi amma a cikin a cikin mutunin lura cikin kawanis babu ishara zuwa ga cewa ana iya yin wannan jam'i da iskanin ra sai dai mawaka to sun yi ta hakumi da shi a haka don larurar waka sai zama ka ce kamar karɓaɓɓe ne da larurar shari'a da aka kagan shi anan da yake cewa kam imani turkahu kad aurada sahahahu ba'dun wa ba'dun hassana bima lahu min turukin fa ahsana wa kam imamin malamai da yawa turkahu hanyoyin hadisin kada aurada ya kawo su sahahahu an samu malaman da suka inganta shi kama imam ibnu hibbana ya inganta shi a cikin littafin sa haka nan al-imam abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin musaddarak haka nan ibnu hajr ya karkata zuwa ga ingancin shi ma duk da yake a wani kuma ya ce hasan hakanan wa ba'dun wasu kuma hassana wannan ma itlaki daga cikin su akwai hasan abin nan hamzatu hamza al-kinani ya hassana shi bi turuq bima lahu min turuqin fa ahsana kuma ya kyautata wannan hukunci ne mai kyau wajaa fi riwayatin ka fadli alal aqalli minkum fil fadl yakun ka fadlin badri ala sa'iril kawakib sai ba wata riwaya cewa kaman falalar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan falalar mutum mafi karancin falala a cikin musulmai wannan wannan lafazi ya zo a cikin abin nan sunan na limamu Abu Dawud daga Abu Umamata Al-Bahi حيث رواه الترمذي عن أبي أمامة عفوا الترمذي كيكو عن أبي أمامة القيسي sahibin nabi aka tani da roto shi daga abu umamata alƙaisi tirmidhi dai a shine abu isa ko al-tirmidhi da aka sani muhammad ibn isa ibn saura tirmidhi rasu dari biyu da saba'in da tara daga abu umama shine sudai da tasgir sudai ibn ajlan al-bahi sabi ne mashahuri mazaunin ƙasar sham rasuwarsa shekara ta 86 bayan hijira alƙaisi saboda ana ce mishi ana dangata shi zuwa ga ƙaisu ghaila ko ƙaisu aila bin muhmala wata kabila ce cikin mudar kamar yadda bagaw ya faɗa a cikin mujamus sahaba to idan aka zo irin wannan sai a ce alƙaisi ba za a ce ailani ba domin murakkab ne tarkibul idafi idan da murakkab ne tarkibul mazji to shine za a yi nasaba zuwa ga ƙarshen ko a nasaba zuwa ga biyan kamar hadar maut sai a ce hadarani ba alabak ba alabakki to amma tarkibul ibati to za a yi nasaba ne zuwa ga mudafun dan kamar yadda ibn malik ya cewa sub ila sadrin ladhi qad rukiba tarkiba masjid nahwa ma'adi yakriba wa sadru jumlatin lahu aidan nusib wa shadda Allah inda yake cewa wa in yakun وإن يكن كنية للمضاف أو عرف بالثاني فللثاني عزو وفي سوى زين سبل للأول شنو وزن وفي سوى زين أنسبا للأول إن لم يخف لبس كعبد الأشحلي kuna sai a ce ashali ba za a ce abadi ba dan zai iya rikicewa kan mu tafi nahu ko to da haka dai aka ce a qaisi a qaisu aila wa haisu haisu rawahu tirmidhi an abi umama tal qaisi sahibin nabi sahabin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala jami'i sahbi ridwanu samat ma qara alqur'ana abdun wasatat yace salatin Allah da yarda Allah ta tabbata akan dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma qara alqur'anu abdun iya adadin salatin nan da da rabbi din nan iya adadin duk sanda wani musulmi ya kanta alqur'ani wasajada da iya adadin sujada da ake a duniyar yana ciko yawan salati ko ai ya ya ga ra'ayi da yawa eh ga ra'ayi da yawa ah hadi wannan hadisi na Abu Umamata da malai ambata a cikin nazam din yana na a cikin sunan Tirmidhi ko Jami'ul Tirmidhi a cikin abwabul ilm inda ya kawo babu ma jaa fi fadlil faqih ala al-abid ya kawo shi daga alƙasim ibn abi abdurrahman zuwa ga abu wata bahili cewa zikirin rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alim an ambata annabi sallallahu alaihi wasallam mutane guda biyu daya kace mai ilimi daya kuma mai bauta sai annabi ke cewa fadlul alimi ala al abidi ka fadli ala adnakum wannan hadisi ne kuma tirmidhi kamar da shi kanshi fada yace hadisun hasanun sahihun wallahu alam to sai ya ci gaba da cewa وجاء فيه حكمه الصريح shine maganar da ke shara waja a fihi kuma ya zo a cikin tirmidhi hukumuhu hukuncin shi tirmidhin as-sarih qarara in ja in qala anhu da yace hasanun sahihu shi ke tirmidhi kan shi hukunci ko wannan wani zance ne mai tsayi a gun malamai ba nan ne mahallin shi ba sai an koma ajin musallahu bainahuma jaa gharibun wa huwa fi jami'ihi al-fadh qalilun fa'arif bainahuma tsakanin kalmomin hasanun da sahihun din ja'a garibun cewa ya hasanun garibun sahihun yace wa huwa irin wannan ibarar fi jami'i a cikin tafin tirmidhi al-fadhi wanda ɗaya ne tamkar da dubu qalilun dan kadan ne fa'ar ka san wannan eh idan aka duba littafin jami'in tirmidhi za a sarar irin wannan hasanun sahihun garibun allakankani zaka ga yan kadan ne ba su da yawa ba su da yawa a cikin bai cika cewa hasanun sayihun garibun ba hasan mai kyakkyawa hanya garibun mai hanya daya sayihun mai ingancin ma'ana ne ko mai ingancin sanafi wallahu a'lam zance ne dai mai tsayi na'am anan ja'a bainahuma ja'a garibun fawa bainahuma bainahuma ne anaku ba'adahuma wace zai zama ba'ada hasanu sai kenan na'am to kasan tirmidhi yana samun nusoki mabambanta ta yi a sai an sake dubawa a ga menene watakila a bambancin nusoki kamar da shekul albani ya ta waɗannan maganganu a cikin muqaddimat targhib wa tarhib da kuma cikin tamamul minna da sauransu kisa ka tana cewa magana ce mai tsayi in aka saki layi aka kama ta to wani abu ne daban وطلب العلم فريدة ورد عن عدد من الصحابة وقد أفرده الشيخ جلال الدين في جزء له بجل طرقه يفي آه ودكما طلب العلم حديث طلب العلم فريدة neman ilimin shari'a wanda za ka yi addini da shi farilla ne ala kulli musulmi shi cikin hadisin ko wanda ya zo daga sahabbai daban-daban kamar da al-Imam zahabi ya ambata a cikin talkhisul ilali al-mutanahiya yake cewa sahabbai ne guda bakwai akwai Aliyu akwai Ibn Mas'ud akwai Ibn Umar akwai Ibn Abbas akwai Jabir akwai Anas akwai Abu Sa'id al-Khudri duk waɗannan sun rawaito shi kamar da shi Ibn Jawzi ya kawo a cikin hanyoyin da ya ambata cikin al-ilal mutanahiya a lamba hadisi na hamsin zuwa hadisi na saba'in da hudu ya ambace su ibn abdulbar ya kawo hanyoyin hadisin mabambanta mun karanta su a cikin jami bayan fil wa fadli shi ma ya kawo hanyoyi da yawa sannan kuma al-imamu sudi kamar yadda ambata warad an adadin min sahaba ya zo daga hadisabai da yawa wa qad afradahu shaykhu jalaluddin al-shaykh al-imamu suyuti kenan shine jalaluddin ya keɓance shi fi juz'in lahu bi julli turqihi yafi a wani juz'i nashi wanda wato ya ya kawo shi da yawa wannan turqi shi ma irin wancan lafazin da muka ambata a baya turqihi ya kamata turqihi ya kamata yace turqi al-imam suyuti yana da littafi musamman unwanin shi juz'un fi turqi hadithi talab al-ilmi farida ala kulli muslim juz'i ne haka na imam suyuti kuma yana nan a cikin tafin shi al-hawi lil fatawi juz'i ne kankani ya kawo hanyoyinsa ya fi ba'afahu ba'adun wa ba'adun sahaha wa ba'aduhum hassanahu wa audaha hadisin ya sha karo talabul ilmi faritin ala kulli muslimin da ake yawan karanta shi a wazi din idan da wazi ya kafa da ilmi zaka ba a daga mai kafa mutane ba san inda yake ba ba san wanda shi ba ruwan su za su fara da ma cikon wa kulli wa muslimatin zai mana magana akai to hadisi ne wanda ya sha kada kanci akwai malaman da suka ce hadisi ne mai rauni kamar ibn jawzi da ya kawo a cikin al-ilal mutanahiya ya kawo shi a cikin hadisi masu illa ai yake cewa la yathbutu indana fi hadha al-bab shay'un kaga ya gama buge shi kenan haka nan al-imamu abu ali an-naisaburi haka nan al-imamu al-hakim haka nan al-imamu al-baihaqi duk waɗannan ka kuma littafin al-maqasid al-hasana al-imamu abin nan shaukani zaka ga bayanai akan haka to wa ba'dun sahaha wasu kuma sun inganta shi kamar al-imamu al-iraqi a cikin takhrij al-ihya al-mughni an hamd al-asfari ya kawo sanyoyi da ya tabbatar da ainihin ingancinsa haka na shi kanshi a sakawi a cikin makasin hasana ya ambaci wannan magan daga alimamu malamin malaminsa shi ne alimamu al'iraki kenan haka na alimamu asyuti a cikin fadul kadir da kuma wancan juzi'in nasa ya ambata yake cewa a cikin fadul kadir jama'atu lahu khamsina tariqan wa hakamtu alaiha bi sihhatihi li ghairi haka yace na tattara hanyoyin shi guda 50 kuma na yi hukunci akan cewa ya inganta haka nan al-Imam al-Albani Malam Muhammad Nasiruddin shi ma ya inganta shi bi majmu'i turqi wa ba'dhum wasu kuma hassana suka ce me hasan ne haka wannan shine sani'u sahawi a cikin al-maqasid al-hasana yace hasan ne bi turqihi banda lafazin wa muslima kenan haka nan bayan as-sahawi al-Imam Ibn al-Qattan da kuma al-Imam al-Mizzi da zarkashi a cikin al'alil masnu'a da kuma al'iraki a cikin wancan kafin shi muka ambata da kuma abin nan alkinani a cikin tanzihu shari'a da sauransu a shekul albani Allah ya gafarta ne a wani tafin shi daban kuma mai suna takhriju ahadithin mushkilatil faqa yayi magana akan hanyoyin da wani istifa'i mai yawa suraka hadisi ne da malamai suka yi maganganu mabamata a kan shi kowa gwargwadon ijtihadinsa amma dai a ƙarshe dai za a ce dawud al-qantara bi sa'abin ya sha da kyar ko da bai sha ba ma'anarsa tabbatacciya ce a shar'anci cewa farilla ne mutum ya nemi ilimin abin da zai addini na Allah da shi wa awdaha butlana qawli ba'dihim wa muslima sannan kuma suka yi bayani abin da ke cikin wasu masu da suka rute da wa muslimatin to wannan ƙarin bai tabbata ba a cikin riwayoyin kamar da malamai suka ambata cewa wannan ƙari babu shi a cikin riwayoyi babu shi a cikin ɗaya daga cikin riwayoyi kamar da sahawi ke faɗa lisa la hadhikrun fi shay'in min turqihi wa in kana ma'anaha sahihan inda ma'anarsa da mace da namiji za su nemi ilimi amma dai ba ambaci macen ba kuma musulmi ya isa namiji da macen idan yakun min al-hadithi fa'alama don baya cikin hadisin hadisin bai zo da lafazin wa muslima ba so da ka san wannan fa'alaman fa'alama ka san wannan wa akharuna sahhahu ma'anahu wa da'afu fi kutubihim mabnahu wasu wasu suka ce eh lalle ma'anarsa ingantacciya ce amma kuma amma kuma lafazin bai inganta ba kaji malama hadisi da kwakwado ba ke wannan yana ishara zuwa ga wasu malamai kamar a akwai Isaac ibn Rawiya a rawaito daga gare shi akwai Imam Nawawi akwai Ibn al-Qayyim shi ma ya tafi akan raunin hadisin amma ma'anarsa cewa ingantacciya ce wallahu a'lam wal haqu annahu bi rutbati al-hasan li ghayrihi al-yaqu fi ar-ra'yi al-hasan yace amma magana mafi zama gaskiya ta hakiki shine ya fi dacewa a ce shi hasanun ne li ghairi wato hadisi ne da yake hasan amma martaba ta can ƙasa sai an haɗu da juna al-yaqu shi ya fi dacewa fi ra'ayin hasan a bisa zance mafi kyau na malamai a anil imamai zance mafi kyau daga wasu gibda gibdan malamai guda biyu abil hajjaji daga abul hajjaj wai kenan shine yusuf ibn zaki al-mizzi malamin nan da aka jima ba ga irinsa ba al-imam al-mizzi aya ne cikin ayoyin Allah yadda ka san computer gaba har yanzu computer bata kai bata kula irin fasaha shi ba ibn kasir yake cewa yana masa karatu yana gengedi saboda tsabar bacci aka mace shi amma kuma yana gengedin nan da kai kuskure kawai bai farka ya ga maka da kai kuskure ina tana wani malamin wani profesa wallahi yana karatu a jiya kanki duk in aka yi labarin nan sai na tana shi yana karatu wallahi yana bacci kuma wallahi ba zai kuskure ba in abin ya riga ya dafa sai ai kaga haka masu masu takara suke idan mutum takara ta jika shi ta jika shi zai muraja'a ya bacci da ya farka ya ci gaba daga inda yake kamar dan giya ne jiman ta jika shi da ya farka zai ne bai ta ya laluba na'am eh daji kuma malam bani karatun bukhari wani lokaci ma kai nazarin shi ko ko a aji yana yi yana bace za ka direbobi ma fa akwai direba da yana tafiya fa yana dan dana bace ba wallahi ba zai kida na ba dan dai rabin binci haka zai dan dana ya wuce sai tsatsayi ya fada kuma to Allah ya kyauta to min zai haka aka bada labari kuma Allah ya idda Allah ya bashi ilimi kuma aka Allah ya bashi talauci ko abun hawa zai da shi ballantana riga kwarai daga nizza yake zuwa cikin dimashka ya karantar bayi da gida a cikin gari sai daga ƙauyensu kama ce daga kakiyayi ko lukoro ko dakaci ko sakan zai zo zari ya karantar kuma ya koma kawai sai kwana bai da zai kwana a sai yaro bakin gari yake samu rijiya ya wanke kafafun shi saboda dattin jar ƙasa ka wannan zamani bai kyau wa da talauci malam ba kyau talauci bai yi ba ɗaliban kuma su ma da talakawan ne amma fa gagarumi ne wajen ilimi sai ya da wata malama ita ya da wata mata ita ma malama ce yana ji da ita duk in ana neman wani abu a wajen shi sai an fita gurin ta malama ce tana taya shi rubutu tana taya shi aikin karantarwa tana tana kuma haddatar da mutane Qur'ani a gidanta an ce wato an ta mai tayi yayi aure shi ta fata malaya kamata ka kara aure ga ai gidan wani ga ai gidan wani ce ai hakuri ba zan yi malama kishiya ba yace ba na san abin da zai bata mutane kuma ta mutu da ta mutu malam bai sake lafiya ba sai bibita tsakanin su yan watanni ne wata shida zuwa bakwai tunda ta mutu ya shiga cikin sadma bai ƙara lafiya ba sai bibita saboda haka aka rufe su ga kabarin shiga nata Allah ya kashe tare cikin rahamarsa wa zahabi da dai zahabi namu na namu na dara hadisi namu ce ko al-imam zahabi wannan namu Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi Allahu akbar wato wannan wuri ya kure kenan to su biyin nan za a yi bukatun tarjama a makarantar nan mun san shi mutumin mu ne sosai eh wal zahabiyil fadli bil hijaj da malan zahabi gagar ƙara din nan ma'abocin hujjoji waɗannan malaman guda biyu to su sun tafi akan cewa wannan hadisi hasanun ne lighairi al-imam abu al-hazaz mizi haka ya faɗa yake cewa inna lahu turqan yartaqi biha ila darajatil hasan ay lighairi haka za bi shi ma ya faɗi da ya kawo hanyoyin hadisi yake cewa ba'duha salihun wasu hanyoyin suna da nagarta za a iya karɓan su za ka iya komawa littafin ibn al-qayyim da fitahu daris sa'ada ɗincin da muka ambata duk shi na farko za ka ga ya tattauna ya kawo maganganun malaman kala daban-daban wajen ainihin wato hukuncin wannan hadisi ya ce zilhijaj ma'abucin ƙarfin hujja hujjoji masu ruguza 'yan bida'a da ruguza marasa ƙarfin hujja imamu zahabi in yi magana ta ilimi to kawai ya kacin ta kenan in ka ji zahabi ya magana ta ilimi da wuya kan cin gyaran shi saboda hatsariwancin da Allah ya ba shi a ilimi kamar na aljanu Allah ya gafarta mai shine ake cewa ibnu hajar ka duba ka ta ibn hajirin fa in ya je makka wajen sawu biyar in ya sha zanzan addu'a kawai yake Allah ka sa na samu ilimi irin na zahabi sai ibn a cikin takharijin littafin shi na takharij hadisi ma kuma ba ma shariba lahu yake cewa ina jin a jikina nayi irin ilimin shi ina ma da na ce Allah ya bani ilimin da ya fina shi zabi ma'auni ne na ilimi wanda da shi ake kwatanci kuma mun gane wanda duk da haɗa maka sai da kace Allah baka irin nashi zaka manta ba zaka ce Allah baka irin da ya fina shi wala ka ji tsoron faɗa haka kuma mun gane Allah ya gafarta musu gaba ɗaya Allah ya musu rahama Allah sa suna cikin rahama da su da namu malaman da kuma mu ga baki ɗaya mun tashi mutuwa Allah ta riskar da mu cikin su waɗannan su ne malaman da suka yi wa addinin Allah hidima da hanyar da ake cin moriyarta daga nan ko za gane muhimmancin makarantar Ibn Taymiyyah a gidda a zagaya a zagaya a kowane fanni sai an koma an ci moriyarsu a hadisi a fiqhu a tafsiri a lugal arabiyya a tauhidi a raddi a duk abin da kake tsammani sai an koma an ga suna da wani authority da za a ci gajiyar iliminsa Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah kuma ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh